مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فيا عباد الله إن الموت آت آت لا محالة فالموت يا عباد الله أمر خلقه الله تبارك وتعالى كما هو الحياة أمر خلقه الله تبارك وتعالى حيث قال رب العزة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عباد الله فالموت يا عباد الله هو انفكاك التام من الروح من الروح والجسد فالجسد يا عباد الله هو امر متعلق بالروح اذا فارقه فاذا فارقه الروح فهذا الجسد يكون جثة وميتا اتقوا الله يا عباد الله فإن موت أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى على خلقه فالموت يا عباد الله لا ندري متى نموت ولا ندري أين نموت ولا ندري كيف نموت لذلك قال رب العزة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير عباد الله الموت آت آت ولا ندري كيفيتها لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا فيا عباد الله الحذر الحذر يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله كونوا مستعدون يا عباد الله فإن الموت قضاه الله تبارك وتعالى علينا جميعا عباد الله قال رب العزة كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ف... وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال ربنا كل نفس ذائقة الموت إنما إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال ربنا كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون فيا عباد الله إذا حان الوقت للموت ليس هناك أحد يمنع وصول الملائكة إلى انقباض الروح انتبهوا انتبهوا يا عباد الله فإن الموت آت آت والإنسان يا عباد الله لا يريد الموت بل يريد الحياة قال رب العزة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فما هو الروح يا عباد الله الذي يخرج من جسد الخلق فالروح يا عباد الله قد تكلم العلماء قديما وحديثا حول حقيقته ولكن أمره يا عباد الله يرجع إلى خالقنا وخالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى حيث رب العزة حيث قال رب العزة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالموت يا عباد الله لا ندري متى سيكون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه رواه ضراء بن عازب حيث قال رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة ووصلنا المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله فجعل ينكت الأرض بعود في يده وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن إنسان المؤمن إن إنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وانقبال إلى الآخرة نزل, نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه وماءهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فينقبض, فينقبض روحه فيذهب به إلى السماء حتى ينتهي به إلى سماء السابع وأما إنسان كافر فيأتون إليه الملائكة بكفن من أكفان النار فاتقوا الله يا عباد الله فإن الإنسان إذا نزل به ذلك اللجنة الملائكة إذا نزل إليه ملك الموت ليس هنالك محيدة ولا هنالك منع إلى أن يخرج روحه إلى رب العزة والجبروت فالموت يا عباد الله هو هادم للذات, للذات كما قال صلى الله عليه وسلم فيما, رو فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات فالهادم اللذات يا عباد الله هو الموت اكثروا من ذكر الموت فإن الموت حقيقة يا عباد الله والإنسان إذا مات قد ندم ليس هنالك أحد يموت إلا وقد ندم على ما فات في حياته فاستعيدوا يا عباد الله هذه لنا فرصة إن هذه الحياة الدنيوية هي فرصة لنا وهي آخرة الفرصة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها فاتقوا الله يا عباد الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختاما اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين اللهم اغفر لأمير نينجي الدكتور محمد يونس أنيايا اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره رياء حفرة من حفر النيران يا رب العالمين اللهم اغفر له خطاياه ووسع له في قبره يا رب العالمين اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم إن كان محسنا فزر في إحسانه وإن كان غير ذلك فتجاوز اللهم عن سيئاته اللهم اغفر لموتانا جميعا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أيها الناس إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ya ɗan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya wanda ya zo ya bayyana wa mutane hakikanin addini ya ɗora su akan tafarki madaidaici ba wanda yake kaucewa madi'a wato tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakake ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad da alayensa da kuma sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsora shi a tafarki madaidaici a duniya da kuma tsari kyakkyawa gobe alƙiyama ya ku bayin Allah ku kiyayi Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya san komai da yake faruwa dangane da bawansa kana koye ne ko kana fili Allahu tabaraka wa ta'ala ya san me kake aikatawa bayan haka ya ku bayin Allah ita mutuwa fa haƙiƙanin gaskiya ce ba wasa dangane da sha'anin wato ainihin mutuwa mutuwa dole ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara ta akan bayinsa mutuwa tana faruwa ne ga ainihin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa abubuwa guda biyu na farko duk abin da Allah ta'ala ya sanya masa jiki ya kuma sanya masa wato ainihin rai to wannan shine mutuwa take shiga jikinsa idan aka ce mutuwa kuwa ita ce wato ainihin raguwar rai din daga jiki idan rai ya fita daga jiki sai ya zamto wannan gangar jikin sunanta wato ainihin gawa sai a ce wane ya mutu saboda ainihin ransa ya fita menene hakikanin rai malamai sun tattauna a da da kuma a yanzu me ake nufi da ainihin rai ko kuma shi rai a ina yake a ina ake samun rai a jikin dan adam wasu su ce a kan mutum ne wasu su ce a kafa ne wasu su ce a ciki domin suna cewa wani idan aka sare masa kafarsa sai ya mutu to shi nasa yana kafarsa kenan wani nasa a hannu wani nasa a kansa amma wasu suke cewa a'a ran kowa ma yana kansa ne domin ba mutumin da za a cire wato kansa ya kuma rayu za a iya cire kafar mutum ya rayu ƙarshen al'amari dai Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya baro kansa sanin cewa menene rai kuma a ina rai yake Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anir ruh suna tambayar ka dangane da anashin wato ruh rai a ina yake ko kuma yaya yake sai yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kace da su shi ruh yana daga cikin ilimin ubangijina al'amarin Allah ne ku mutane ba komai aka baku na ilimi ba face dan kadan ba ku san menene hakikanin wato rai ba ba ku san a ina yake ba Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan ya ku bayin Allah fitar rai daga jikin bawa wannan al'amari ne wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi ya kuma yi alƙawarin cewa kowa sai ya mutu Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai an ɗanɗana mata mutuwa babu wanda zai ragowa face ya mutu hatta annabawan Allah sun mutu sai dai kawai su annabawa yayin mutuwa ana ba su zaɓi ne cewa me kake so ya kai annabuwa ne a ɗauki ran yanzu ko ba yanzu ba amma annabawan Allah sun san cewa duk wanda ya kyautata ayyuka a wannan rayuwar ta duniya in yake kyawun aiki to in ya mutu sai ya fi jin daɗi fiye da rayuwar duniya matuƙar dai ya kyakkyawan aiki kowane irin jin daɗi ku yake a duniya duk mutumin ƙware in ya mutu sai ya ji daɗi fiye da irin rayuwar da yake a duniya annabawan Allah sun san wannan idan mala'ikan mutuwa ya je sai su ce da shi wato a ɗauki ran yanzu annan musa alaihi salam kamar yadda wato imamul bukari ya rato hadisi mala'ikan mutuwa ya zo gare shi zai ɗauki ransa sai annan musa ya dake shi sai ya koma gurin ubangiji ka tura ni zuwa ga bawan da bayya son mutuwa ka je ya ce ka je ka tambaye shi ka je ka ce masa idan bayya son mutuwa ya ɗauki hannunsa ya ɗora a bayan saniya adadin gashinan da hannunsa ya rufe zai rayu a duniya adadin shekarun wannan gashin da hannunsa ya rufe gashin saniya ya sha bambam da sauran gashi yana da yawa idan ka ɗora ya tsarka guda ɗaya dubu no za ka iya rufewa amma aka ce da annan musa alaihi salam ya ɗora hannunsa a bayan saniya tare da cewa mutanen da suka zo kafin mu sun fi mu girman jiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi annabi adam alaihi salam allahu tabaraka wa ta'ala ya halice shi ne tsayinsa zira'i 60 tsayin annabi adam zira'i 60 kowa wato mutane za a ci gaba da rage tsawon halitta tsawon mutane har a tashi alkiyama ma'ana na farko sun fi na wanda suka biyo baya tsawo sun fi su girman jiki sun fi su tsawo kenan annabi musa alaihi salam yana da girman jiki da annabi wato da annashin mala'ika ya zo ya gaya masa haka sai ya tambayi mala'ikan to yanzu idan adadin wannan shekarun suka wuce ba ya ce sai ya aiko ni in zo in karɓi ranka sai ya ce to in dai haka ne kawai ɗauki yanzu ma saboda haka ya ku bayin Allah mutuwa wata aba ce wacce take dole Allah tabaraka wa ta'ala ce kowa sai ya ɗanɗani mutuwa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana wato cika muku ladaddakin ayyukanku ne ranar alkiyama kowa zai ga abin da ya aiwatar a wannan rayuwa ta duniya faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allahu tabaaraka wa ta'ala ya tseratar da shi daga wuta bai shiga wuta ba wa udkhila aljanna Allahu tabaaraka wa ta'ala shiga da shi aljanna faqad faza to wannan shine wanda ya rabauta wannan shine wanda ya fasin shine wanda ya samu abin da ake bukata ya Allah tabaaraka wa ta'ala ka sanya ka sanya mu gidan aljanna wata aya Allahu tabaraka wata'ala sake cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sa'an nan zuwa gare mu za a mai so da ku a wata aya Allahu tabaraka wata'ala yake cewa domin su mutane ba sa son mutuwa ba wanda za ka ce da shi za ka mutu yau ya amince ya ce to zan mutu yau ɗin a zo a ɗauki raina matuƙar dai yana da yanda zai yi sai ya nemi a ƙara masa mana a ƙara masa mana amma wannan ba zai yiwu ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka ce da su mutuwar da kuke gudumawa wato wato mutuwar da kuke gudu mata ba kwa santa ko a zuci ko da gangar jikinku kuke guduwa fa innahu mulaqikum to fa ka gaya musu cewar za ku haɗu da ita ma'ana sai aya mata ce fa innahu mulaqikum kana yin gaba za ka haɗu da ita ya sha bamban da a ce fa innahu mudrikukum wato mutuwar za ta riske ku domin in aka ce riska shine ka gudu a biye biyo ka ta bayan ka ya kama ka amma at-talaqi shine a haɗu gaba da gaba duk inda bawa ya ƙara guduwa zai ƙara haɗuwa da ainihin mutuwa ne ma'ana kamar yana ƙara kusantar da kansa ne ma zuwa ga ainihin mutuwa ya ku bayin Allah ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu shine damar muna nan a raye kuma damar ya bamu ainihin lafiya yanzu ne muke da damar mu gyara domin babu wani mutum da idan ya mutu za a dawo da shi wato ainihin ya gyara babu wani mutum da zai mutu face sai yayi nadama sai ya kwammaci inda a ce za a mai da shi duniya akwai kaza da kaza da kaza bari ya gyara to mu kuwa a yanzu haka Allahu tabaraka wata'ala ya ba mu dama tunda ya sa har yanzu muna raye to yanzu muke da dama mu gyara inda muke da kurakurai mu gyara inda muke ganganci mu gyara inda muke da ainihin wato laifuka domin dan adam bayan Allahu tabaraka wata'ala ba wanda ya kai ka sanin kanka da kanka kuma kai din nan kai ne wanda idan kai mummuna za a azabtar da kai saboda ka duba a ina kake da kurakurai kawai ka gyara kafin lokaci ya kore maka wane da ka sani da wane da wane da suka riga ka mutuwa ba wai ba su da wayo bane ba wai kuma ba su da dabara bane a'a kawai lokacin su ne yayi yaushe ne zamu mutu ba mu sani ba yaya za mu mutu ba mu sani ba a wannan guri za mu mutu ba mu sani ba shine Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa inna Allaha indahu ilmus sa'a lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ilimin sanin alkiyama shi kadai ya barwa kansa sani wato ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yunzilul gais Allah tabaraka wa ta'ala shi yake saukar da ainihin ruwa daga sama wa ya'lam ma fil arham Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya san menene yake cikin mahaifa me za a haifa dogo ne gajere ne fari ne baki ne mace ce namiji ne Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya barwa kansa sani in ya fado duniya mutumin kwarai ne mutumin banza ne Allah ta'ala shi ya san wannan kurma ne yana ji makaho ne yana gani yaya mai kudi ne talaka ne wane ne Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa wama tadari nafsun ma za taksubu gada ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe dan adam zai iya yin hudda zai iya fulanin cewa gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza gata zan yi kaza amma la'alla goben kuma ta yi bai sani ba ma watakila ta masa shi yana cikin kabari idan kuma yana duniya ma goben wani abu zai iya faruwa da shi ko ba shi da lafiya ko kuma dai wani uzuri ya faru ko wani al'amari ya faru ya zamto abin da ya tsara zai yi gobe bai yi din ba Allah tabaraka wata'ala ya ce rai bata san me za ta aikata gobe ba ba wanda ya san tabbashin me zai yi gobe sai ya sake cewa wa matadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wanne gari za ta mutu ko a wanne guri za ta mutu Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san yaushe za mu mutu Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san a ina za mu mutu Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san a yaya za mu mutu sai dai muna roƙansa subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ku bayin Allah da mutuwa da rayuwa dukkanin guda biyun wato su wannan guda biyu ɗin halittun Allah ne tabaraka wata'ala da rayuwa da kuma mutuwa su ɗin kishiyoyin juna ne ba dama mutum a lokaci guda ya haɗa ababe guda biyu ba dama mutum ya zamto rayayye kuma matacce sai dai ya haɗa ɗaya ma'ana ko dai ya zamto rayayye ma'ana shi ba matacce bane kenan ko dai ya zamto matacce ma'ana shi mai ba rayayye bane kenan Allah tabaraka wata'ala shi ya halicci ababen guda biyu gaba ɗaya yace allazi khalaqal mauta wal hayat Allah tabaraka wata'ala shine wanda ya halicci wato ainihin mutuwa da kuma rayuwa domin ya jarraba ku ya ga ayyukum ahsanu amala daga cikin ku wane ne zai fi kyautata aiki ma'ana idan aka mutu aka yi jimami wane ya mutu to Allah tabaaraka wata'ala yana jarraba mu ne domin mu din mu gyara ayyuka idan kuwa mutuwa bata sa wato bata zamto wato ainihin wa'azin da zamu gyara wato ta zamto mana hannunka mai sanda da zamu gyara ba to lallai babu wani abu da zai mana wa'azi ya zamto mun gyara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ma'anar hadisin sa da mutuwa da alqur'ani mai girma waɗannan ababe guda biyu su wa'azi ne da mutuwa da alkur'ani idan kaga mutum an karanta masa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana shiga cikin wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutum an mutu amma bai dauki izina ba bai dauki wato gyara ba la'allama abokinka ne ya rasu la'allama mahaifinka ne ya rasu la'allama ɗanka ne la'alla makwabcinka la'alla matarka la'alla wana ɗinka duk wannan bai sa ka gyara ba to lalle wannan akwai alamomi na anashin tabewa Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah mutuwa al'amari ne na Allahu tabaraka wa ta'ala mutuwa din nan ita dole ce akan kowa idan lokaci yayi babu wanda ya isa ya hana mutun ya mutu idan lokacin mutuwarka yayi duk gidanku ba wanda ya isa ya hana duk ƙarfin arzikinka ba wanda ya isa ya hana domin babu wanda za ka baiwa kuɗi in wato ka gyara wato ainihin a ja maka kwanaki Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allahu tabaraka wa ta'ala bayya jirkinta wa wata rai idan lokacin ta yayi idan lokacin rai karɓar rai yayi ko da sakan ɗaya ba za a ƙara wa mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ma'anar wani hadisi da aka rawato daga ainihin bara'u bin azib Allah ya ƙara masar da yake cewa mun fita zuwa ga makabarta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka je makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsuguna ya zauna mu ma sai muka zauna a gefensa a lokacin yake cewa ana tonan ana tonan wato ainihin lahad mana kabarin da yake cikin ramin farko a lokacin ba a gama tonan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi sai ya ce da mu inji barau dan azib yake cewa ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga azabar kabari ya nanata wannan so biyu ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ko kuma ya nanata so uku ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ko dai so biyu ko so uku kamar yadda barau dan azib ya ce yace baya da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle bawa mumini idan ya zamto wato zai bar duniya zai tunkari gidan lahira nazala ilaihi mala'ikatun minas sama'i bidul wujuh mala'iku za su sauko gare shi daga sama mala'iku za su sauko gare shi daga sama da fararen fuskoki idan kaji an ce mala'iku za su sauko gare ka lalle wannan al'amari da ya kamata ka yi wa kanka kiyamun lai a ce ga wani wato wani kwamiti na wasu mutane masu bincike za su zo gurinka kawai wannan ma abu ne wanda zai iya hana ka bacci a ce shugaban ƙasa zai na ɗauka mutum bincike zuwa gare ka a zo a yi zama da kai gobe to lalle ko shaka babu ko da za ka yi bacci kuwa sai dai irin abin da ake cewa ɓarawan bacci ɗin nan za ka yi ta tunani ballantana kuma wanda ya halarci shugaban ƙasa wanda ya halarci kowa da komai subhanahu wata'ala shi zai aiko da anashin kwamati domin mala'iku idan suka zo ɗaukar rai ba guda ɗaya ne yake zuwa ba kwamati ne suke zuwa amma guda ɗaya yake karɓar rayi ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za su taho tare da su akwai wani tawul na ainihin wato ko wani kyalle na ainihin gidan aljanna za su zo da shi tare da wani turare kuma daga gidan aljanna wannan kyalle din yana kamshi kwarai da gaske idan suka zo sai mala'ikan mutuwar ya ce da ainihin rai ɗan wato ya ce wa ainihin bawa musulmi mumini sai ya ce da shi ya ke wannan rai kyakkyawa tsarkakakkiya ki fita zuwa ga gafarar ubangijinki ki fita zuwa ga ainihin rahamar ubangijinki yake cewa sai ran ya fita kamar yanda ka san kana zubo da ruwa kana zuba ruwa a cikin kwano ko a cikin ƙwarya ko a cikin mazubi ran zai fita cikin sauki yana fitowa to daga cikin mala'ikun akwai wanda yake dauke da wannan kyalle din ana fito ana karɓar ran sai su karɓe shi kafin kiftawar ido annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mala'ikan ya riga ya karɓi wannan ran ya nade shi a cikin wannan kyalle sun tafi da shi zuwa ga sama ana zuwa sama ta daya sai mala'ikun sama ta daya su ji kamshi da ba taba jin irin wannan kamshin a duniya ba sai su ce wannan wacce rai aka karɓo sai a ce wane kenan dan wane su masa addu'a ta alkhairi har aje da shi wato ainihin sama ta bakwai daga nan Allahu tabaraka wa ta'ala ce ku dawo da shi zuwa jikinsa wato a cikin kabari kenan idan wato sai mala'iku guda biyu su zo su kama shi su zaunar da shi idan aka masa tambayoyi ya amsa sai a buɗa masa daga gidan aljanna daga ni'imar aljanna ya rika jin daɗi har a tashi alkiyama nan take annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka nuna masa gidansa na aljanna sai ya ce rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a ya ubangiji ka tayar da alkiyama yau mana domin in shiga gidana na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma shi kuwa bawa wanda yake kafiri idan ya zamto zai bar duniya zai cinkari gidan lahira sai mala'iku su sauko daga sama su kuma sudul wuju annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da baƙaƙen fuskoki za su sauko zuwa gare shi da wani abu za su zo na ainihin gidan wuta wanda za su saka ran a ciki su kulle su tafi da ainihin ran yana ainihin ɗoyi yana ainihin wari idan suka je sama ta wato ta farko mala'iku za su tambaye su cewa wannan wace rai ce haka ƙazama mummuna mai dauɗa haka sai su ce wane ne ɗan wane su faɗi mummunan sunan da ake kiransa da shi a gidan duniya daga baya sai a dawo da shi wato a damarsa da ransa bayan shi ma an je sama ta bakwai idan aka dawo da ransa sai mala'iku biyu su zo su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuk wane ne ubangijinka sai ya ce ha hala adri ba zai iya amsawa ba idan aka masa tambayoyi guda hudu ya kasa amsawa sai mala'iku su azabtar da shi su sanya masa wata kafa daga gidan wuta a ci gaba da azabtar da shi har a tashi alkiyama wannan shine halin dan adam wanda yake mumini da kuma wanda yake kafiri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyauta ta ƙarshen mu ya ku bayin Allah lalle mutuwa kowa ya mata tanadi kowa ya zamto a ankare domin wani abu ne wanda yake faruwa da ɗan adam ba tare da an sanar da shi ba kowa kaga ya mutu ba haka ya so ba kowa kaga ya mutu akwai abin da ya planning a gaba kafin ya cimma wannan abin kuma ya mutu domin ɗan adam ba wanda yake mutuwa ya ce ya gama wato cika wato burukansa gaba ɗaya babu ko da yaushe kana buri kuma mutuwa za ta zo saboda haka mai hankali mai kyakkyawan tunani shine wato ainihin wanda yake kyautata ayyuka yake gyara kurakuransa kafin wannan lokaci ya zo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akthiru dhikra hadimul lazzat ku yawaita tunan tuna ainihin mai rusa jin dadi sabai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene abu mai rusa jin dadi sai yake cewa wato ainihin ita ce mutuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka ji kan mamacin mu gabaki daya ya Allah tabaraka wa ta'ala mai martaba sarkin ningi Allah ta'ala ka ji kansa da rahama ya Allah ta'ala ka sanya kabarin sa ya zamto dausayi daga cikin dausakan aljanna ya ubangiji kada ka sanya kabarin sa ya zamto rami daga cikin ramukan wuta ya ubangiji ababan da yayi na kyakkyawan ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala ka ninninka masa ladadakin ya ubangiji laifukan da yayi kuma Allah ta'ala ka gafarta masa ka wanke shi ya ubangiji kamar da ake tsaftace fararen tufafi daga ainihin datti ya ubangiji muna kyautata masa zato kai kafi mu sanin sa ya ubangiji idan mai kyakkyawan aiki ne tsakaninka da shi ya ubangiji ka ƙara masa idan kuma yayi kurakurai yayi laifuka tsakaninka da shi ya ubangiji kai mai gafara ne ka yafe masa ka gafarta masa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya mutu aka ta yaban aka ta yabansa aka faɗi ayyukansa na alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wajaba ta wajaba sai na umar ya tambaye shi fama wajabat ya rasulullah domin an wuce da wani shi ma wata ran ya mutu mutane suke faɗar mummunan halayyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat sai sai na umar yace ya rasulullah fama wajabat ya rasulullah mecece ta wajaba wancan ya mutu an faɗi kyakkyawan ayyukansa kace ta wajaba wancan shi ma ya mutu an faɗi munanan ayyukansa kace ta wajaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa antum shuhada Allah fil ardi ku ne shaidun Allah kan ƙasa idan ka ji mutum ya mutu mutane suna cewa mutumin kwarai Allah ya saka masa alkhairi an yi rashi an yi kaza to wannan aljanna ta wajaba a kansa lalle zai shiga gidan aljanna mutumin banza kuma idan ya mutu mutane suna cewa ba shikenan ba ma an huta dama ya gallabi jama'a yake cewa wannan kuma wuta ta wajaba a kansa wannan bawan Allah ba mu san me tsakaninsa da ubangiji ba amma muna roƙonka Allahu tabaraka wa ta'ala abinda ya bayyana a gare mu shine yana wato da ainihin kyawawan ɗabi'u da kuma damuwa da al'ummar da yake shugabanta ya Allah ta'ala ka ji kansa ka gafarta masa irin yanda mutane suke yabansa da kuma irin yanda aka ga wajen wato jana'izarsa irin yanda aka cika lalle wannan abu ya baiwa kowa mamaki a ƙasan nan da wasu ƙasashen duniya ma gabaki ɗaya ya Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansa da rahama Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu ya rabbal alamin Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil janna wa la taj'al qabrahu hufratan min hufran niran ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram ya ubangiji dukkaninmu muna da mamata Allah ta'ala ka ji kansu da rahama kowa yana da bukatun suna alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa yana da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala kai ka sani Allah ta'ala ka magance wa kowa marasa lafiya gabaki daya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara mana ka kuma ɗora mu akan daidai wannan gari Allah ta'ala ka ƙara kawo masa zaman lafiya da kuma ci gaban harkokin tsaro wanda suke tsaye wajen hidimar tsaro Allah tabaraka wa ta'ala ka kare su ka ba su nasara ka sa su gama lafiya muna yin addu'a ga ainihin area commandant yanda yake bada jami'an tsaro wajen kula da ababen hawa wajen idan an zo masallaci Allah ta'ala ka saka masa da alkhairi ka sa ya gama lafiya ka kuma bashi ci gaba wanda yake mai amfani haka nan su ma da suke aikin Allah ta'ala ka kare su ka ba su ci gaba wanda yake mai amfani ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji duk wanda za ka ba shi shugabancin sarautar ningi allah ta'ala ka ba shi wato ka biya wanda zai kyautata wa mutanen garin nan wanda zai kyautata wato zai damu da ci gaban garin nan da kuma harkokin tsaro da duk ababen da suka dace ba wanda zai gallaza al'umma ba ya ubangiji kai ne mai mulki kai ne mai bayarwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله